faste na makonni guda biyu sakamakon uzuri na tafiya to kafin wannan lokacin in ba a manta ba muna nan a mun tsaya ne ko kuma muna ƙarƙashin tambayoyi da suke suka biyo bayan anwa'u shirkil akbar nau'ukan shirka babba mun karanta tambaya ta ashirin zuwa ta ashirin da biyu tambaya ta ashirin ta magana a kayan neman agaji da matattu ko waɗanda ba sa nan mun ji bayani cewa yin hakan bai halatta ba kuma ya haka shirka ne tambaya ta ashirin da ɗaya matsala a kayan neman taimako da wani allah yawwa sai ta ashirin da biyu neman taimako da rayayyu wanda suke da rai kuma suna nan suna da ikon ba da taimako wannan mun ji cewa ba shirka ba ne to kai tsaye za mu ci gaba tambaya ta ashirin da uku a su'alu sadisa wal ashirin hal ya juzu nazar li ghairillah shin ko ya halatta ai bakance domin wani Allah ya halatta ai bakance ga wani Allah to kafin nan akwai buƙatar bayani game da ma'anar shi kansa bakance da wani darasi a baya mun ɗan yi tsokaci a kayi to da aka ce annabar ma'anarsa a luga shi ne al'ijab wajabtawa ma'anarsa a shari'a shi ne ijabul mukallafu ala nafsihi ma laisa wajibun alai mutum baligi mai hankali ya wajabta wa kansa wani aiki na ibada wanda asali bai zama dole a kansa ba shi ake kira bakance to wannan shine ma'anarsa alƙawari ne tare da sharadi mutai alƙawarin cewa idan buƙatar saka za ta biya zai wani aiki na ibada wanda asali a shari'a ba dole sai yayi ba malama sun kasa bakance kashi biyu sun ce akwai annadarar mutlaq bakance wanda yake sakacce ba ta allaka shi da wata cimma wata bukata ba kawai ka ce lillahi alayhi an asuma salasata ayyam aw asharata ayyam aw atasaddaqa bi kaza wa kaza ka dora wa kanka nauyin zaka yi azumi domin Allah ko zaka yi wata sadaka baka jingina da wata bukata ba wato hikimar yin hakan malama suka ce saboda a mutum ya saba wa kansa wata ibada da da take bashi wahala da akwai mutane za ka samu wani wata ibada tana ba shi wahala kamar azumi za ku wanda ba iya zaman nafila e daga ramadana sai ramadan ana shan ruwa aka ce an ga wata ya ce allah kai mu na bari ma'ana ba zai azumin nafila ba ke to hikimar bakance shi ne wata ibada da ke baka wahala sai ka ɗora wa kanka ka ce na ɗora wa kaina zan yi azumi guda kaza domin allah to hikimar shi ne don ka saba wa kanka ka horar da kanka wannan ibadar baka jingina cewa sai an sai bukata kaza ta biya kai ba haka kawai ka dora wa kanka to wannan aka ce ba komai amma idan ka dauka fa dole sai ka cika ba dora ma sai kai ba amma in kai dora wa kanka kace nayi alƙawari zan yi azumi kaza ko sadaka kaza to yanda ya zama dole ka yin ka in azumi ne irin sa ne wanda in mutum bai samu dama ya cika ba ya rasu sai an biya masa shine hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man sama alaihi siyamun sama anhu waliyuhu duk wanda ya mutu akwai azumi a kayansa to waliyinsa zai masa ko wali ko magadansa za su biya masa to amma annadar muqayyad bakance wanda aka yi masa da baibayi aka ta'allakanta shi ko aka sharɗanta da cimma wata bukata misali mutum yana kasuwa ya ce idan har ya ci riba a kasuwan nan to sai ya yi azumi kaza ko sai ya yi sadaka da kaza ko za ka rubuta jarabawa ka ce in dai na ci jaraba wannan ta wata kyau to zan yi azumi guda kaza ko zan yi sadaka da kaza to irin wannan shi ake cewa annadar mu'allaq ba kance wanda aka aka rataya shi da wata bukata aka sanya sharadi to wannan kan malama sun ce makaruhi ne ba a so ba abu ne da ake son yawaita yin sa ba saboda galibi bai cika zuwa da alheri ba manzo Allah sallama ya ce innahu la ya'ti bi khair shi irin wannan bakancan bai cika zuwa da alheri sau da yawa abin da ke biyo baya baya bai kasancewa mai dadi ko mutum ya dora wa kansa Allah ya cika mar bukatar kuma shi ya kasa cikawa ko kuma ya zo gaba ɗaya ma ya kasa yin abun kwata-kwata shi yasa manzo Allah ce innama yustakhraju bihi min al-baqi kawai ana fitar da wani aiki ne daga marowaci shi ba zai ibada dan Allah ba sai bukatarsa ta biya kai ka ce wani sharaɗi da ubangiji a yi musaye in kana so ne azumi ka biya bukata ta subhanallah kuma shi bakance wannan baya canja kaddaran Allah eh wani gane ke dan yi bakancen bukata za ta biya to bai canja kaddara in Allah ya zaka san wannan bukata ko kai bakance ko ba kai ba kai hakuri kai addu'a zaka san biyan bukata to bai cika zuwa da alheri ba saboda in mutum ya dauka to wajibi ne sai ya biya sai ya cika kuma shi bakance ibada ne dalilin kasancewar bakance ibada saboda Allah maɗaukakin sarki ya yabi masu cikawa eh Allah ta'ala ya ce yufuna bin nadari wa yakafuna yawman kana sharruhu mustatira Allah ya ce su wannan bayin Allah na kware suna cika bakance da suka yi duk alkawari da suka yi na ibada tsakaninsu da Allah suna cikawa kuma suna tsoron wani yini wanda sharrinsa ya zan mai aukuwa ne mai bazuwa ne mai tartatsi ne shine yini na kiyama ya ga mai kowa da kowa har sammai da kasai to dalilin wannan malama suka ce tunda Allah ya bi masu yi ya nuna cewa ibada ne to tunda ku ba kance ibada ne ba a yin sa ga kowa sai ga Allah shi daya ba a yin duk abin da aka ce ma ibada ne to juya akalarsa a yi shi ga wani Allah wannan shirka ne to shi ne anan mala yake mana tambaya ko tambayar da ya kulla hal ya juzu nazaru li ghairillah shin ya halatta a yi bakance ga wani Allah su bayin Allah na kware suna suna bakance ne ga Allah wata ibada ne za su yi domin Allah to ya halatta a yi bakancen ba da Allah ba a yi domin wani Allah jawab amsa ya ce la ya juzu nazaru illa lillah bai halatta a yi bakance ga kowa sai ga Allah liqaulihi ta'ala saboda faɗin Allah maɗaukakin sarki rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim wannan aya tana suratul ali imran kissar mahaifiyar maryama alaiha salam imra'atu imran da ta samu juna sai ta yi bakance ta ce rabbi ya ubangiji inni nadartu laka ni nayi bakance gare ka na wajabta wa kaina ma fi batni duk abin da ke a cikina duk dan da ke cikin nan na nayi bakance muhararan wato ‘yantacce ba zan amfana da shi da komai ba na sallama shi ya zan mai hidima a ɗakinka bakancan da ta yi kenan duk abin da ke cikinta ta samu to ta ‘yantar da shi ba wata hidima da zai mata illa ya je ta hidima a ɗakin Allah abin da ta yi niyya ta wajabta wa kanta kenan to shi ne Allah ce har take cewa fata kabbal mai niyya Allah ka karɓa daga gare ni to har sai ya zama na kuma abin da aka samu sai ya zama mace ne ko ta tsammanin ta bisa al'ada ɗa namiji shi yake tsayuwa da wannan hidimar a kai a kawo a yi shara a gyara masallaci aiki ne na maza galibi sai ga shi mace ta samu ta ce rabbi in ni wada'atu ha unsa wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakaru kal unsa amma duk da haka bata canza ba yau ya ubangiji gashi na haife ta mace eh duk da cewa Allah shine mafi sani game da abin da ta haifa kuma gashi walaisa zakaru kal'unsa alhalin shi namiji ba kamar mace yake ba sai ta juya magana mace ita ya mace ba kamar ɗa namiji ba ne sai ta yi tabdili ko ta ce kuma gashi shi namiji ba kamar mace yake ba to amma duk da haka dai bata canza ba wannan baiwar Allah Maryama sai ta zamana a wannan ɗakin Allah Baitul Maqdis a nan ta rayu tana ta tana ta kula da wannan masallaci har ya zama na shi a zakariya sai da aka samu jayayya wane ne ma zai kula da da renanta yawwa wala wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamuhum ayyuhum yakfulu maryam wa ma kunta ladaihim idh yaqtasimun karshe dai annabi zakariya shine ƙuri'arsa ta fita wajen daukan kula da ita maryama hadi da mana yana yi mata daki dan wani daki a cikin masallaci ya kebe ta ya killace ta duk sanda ya kawo mata abinci sai ya same ta da wani abinci na daban wanda ba a samu a lokacin sai ne yake mata tambaya ya maryamu anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha bighairi hisab sai ya zo da wani abinci sai ya ga wani abinci na daban wanda kwata kwata ma babu irin sa a lokacin ina kika samu wannan tace daga wurin Allah kaga maryamu waliyya ce to mahallin shahid dai tace inni nazartu laka ni nayi bakance gare ka kaga ga Allah tai ko ga Allah tai alƙawari cewa duk abin da ta haifa zai zama yantacce ba zai shagala da kowane aiki ba sai ɗawainiyar kula da masallaci ai hidima a masallaci ba ƙaramin aiki ba ne a ce ka sadaukar da rayuwarka kana hidima a masallaci ka yi shara a goje nan a rufa nan a kulla nan a kira sallah a karantar da yara a yi karatu a yi limanci wannan hidimar ba kowa ke samu ba wallahi ba shi sa ba a koko a kai ba ko ka jana takara akan neman ladanci ba a yi saboda aiki ne wanda ba a duniya ake biya ba ko ba a duniya ake biya ba amma da wata kujera ne sai ka ji mutane goma ashirin suna nema amma masallaci nemo kama za ce da Allah mala a zo a koyawa yara karatu to ladan a can yake shi yasa sai mai haƙuri mai neman lahira shi yake wannan aiki ba ku ji matar da annabi sallallahu ya kwana biyu ganta ba ita aikin ta daukewa tsumma da datti a masallaci tsohuwa ce kuma bakar fata kwana biyu bai ganta bai tambaya ina wannan mata ka ce ai ta rasu da daddare an je an binne ta yace me yasa ba ku gaya min ba su sun dauka abin da take ma ba wani abun a zo a gani bane annabi bai damu da ita ashe yana kula da ita yace me yasa ba ku gaya min suka ce mun gane dare yayi ba sai mun tashe ka ba manzo Allah yace ku nuna mun kabarinta sallallahu alaihi wasallam aka nuna masa kabarinta yaje kuma ya tsaya kabarinta ya mata addu'a ba ita ba har duk wanda suke wannan makabartan sai da Allah ya ba ya cika kabarin su da haske albarkacin addu'an da manzon Allah ya kaga wannan nuna mana sadaukar da rayuwa da lokaci da dukiya wajen kula da ɗakin Allah wannan aiki ne na alheri to shine Maryama alaiha salam ko ita mahaifiyar Maryam ta yi alwashi ta yi bakance yadda ta haida dan da za ta haifa ta sadaukar da shi domin hidima ɗakin Allah to wannan muhallin shayi shine inni nadartu laka ni nayi bakance gare ka ashe ba a bakance ga kowa sai ga Allah wannan aya ta 35 ne a suratu al-imran wa qala sallallahu alaihi wa sallam wanda Allah ya da min Allah tabbata gare shi yace man nadara an yuti Allah falyuti'hu wa man nadara an ya'siyahu fala ya'sihi rawahu al-bukhari wanda Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya bakancan zai yi wa Allah da'a wani aiki na alkhairi wanda biyayya ne ga Allah kamar azumi kamar sallah kamar sadaka fadi wa tsaye to yau Allah da'a dai ya masa biyayya mana ya cika kenan ko yawwa wa man nazar an asilla duk wanda an yi asiya wanda ya bakance ko zai saba wa Allah fala ya asihi kar ya saba masa kai bakance zaka karanta Qur'ani kace yau ba zan bar masallacin nan ba sai na karanta izo kaza domin Allah wannan bakance ne ba wanda ya dora maka to ka yi tun da aikin alheri amma ka ce ka yi bankance yau kana gamuwa da wani sai ka gaura masa mari yila ya bata maka reje da dare ka ga wani ai ba da'a ba ne ko asali ma barna ne ka ce za ka mari mutum don ya bata maka rai to irin wannan bakancen manzala sai ce fala ya asiyi kar ka saba ma Allah kar ka cika karka ce tun da na yi bakance an ce cika bakance wajibi ne ba ni fuska kawai umara a'a annabi ce karka cika to amma akwai abin da zai biyo baya fa an gane wannan ko an ce bakance na da'a ka cika bakance na sabo karka cika to amma akwai abin da zai biyo baya ga ƙarin bayani yawwa a lokacin jahiliya mutane sun saba suna yin bakance ga abubuwa da yawa akwai wanda suka yi bakance ga mabota kabari mutum sai ci yayi bakance zai je yanka abu kaza a wanda ke kwance a kabari wasu kan yi bakance ga aljanu ya ci yayi bakance zai yi kaza ga aljani kaza zai sadaukar da wata ibada ga wani aljani wasu kan yi bakance ga mala'iku har ma ga annabawa to shine addinin musulunci ko a babi na tauhidi aka yi bayanin hukunci bakance ga wani Allah cewa ba a yin bakance sai ga Allah saboda shi bakance aiki ne na neman kusaci zuwa ga Allah aiki ne na da'a tun daga shi ambata bayan Allah na kwarai Allah ya musu yabo saboda suna cika bakance to kaga tun da ku aikin da'a ne ga Allah bauta ne ga Allah ba a yin ta ga kowa sai ga Allah sai yasa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Allah ya masa rahama a littafin sa kitabu tauhid ya kulla babu yace babun min ash-shirki an-nadaru li ghayrillah akwai babu a cikin kitabu tauhid yace yana daga cikin shirka babbar shirka yin bakance ga wani Allah da haka bai halatta mutum ya bakance ga wani Allah ba duk abin da zaka yi zama kayi shi ne domin Allah kawai karkace na bakance zan je kabarin wane zan yi kaza ko aljani kaza zan yanka mar kaza ko annabi kaza zan yi mar ibada kaza ko mala'ika kaza zan yi ibada dan shi duka wannan bai halatta ba a shari'a Allah kada ake bakance domin sa ba a yi ko annabi ne bai halatta kai bakance zan yi ibada dan annabi kaza ba baya halatta Allah kada ake wa shi yasa Qur'ani gurare da yawa Allah ya ta magana kayan bakance a suratul baqara aya ta 270 Allah ta'ala ya ce wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa inna Allah ya'lam wa ma lil zalimin min ansa abinda duk kuka ciyar kowane irin ciyarwa ne ko kadan ko mai yawa ko kuka bakance da kowane irin abu na ibada lalle Allah ya sani kuma zai baku sakamako a kai kaga sai aka sanya bakance kamar nafaka ciyarwa infaki aikin da'a ne ko wa ma aw wa ma anfaqatum min nafaqatin aw nadartum min nadarin kaga sai aka da su guri daya wannan na nuna maka ashe ba kanci aiki ne na ibada yanda ba za ka yi ciyarwa ko ka yi sadaka ba sai dan Allah to haka bai halatta ka yi bakance ba sai domin Allah shi kadai kamar yanda dai ya zama da kusaci da dukiya sadaka ka je ka yi sadaka ga wani mabucin kabari ko wani gunki ko aljani ko abin da ya kama da haka shirka ne to haka shi ma bakance ka je ka yi shi ga wani Allah shirka ne bai halatta ba Allah datar da mu to wannan hadisi da manzon Allah ya ce wanda ya ba man nazara an yuti an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi wannan hadisi ne ingantacce bakance na da'a wajibi ne a cika bakance na saban Allah bai halatta a cika ba to in ba a cika ba mai zai biyo baya to akwai hadisi da manzon Allah ya ce kafaratun nazari kafaratu yamin kafaran bakance ita ne kafarar rantsuwa ma'ana duka ɗaya ne shi yasa ko a babuka na fito za ga an saka babun fil aimani wan nuzur babin rantse-rantse da kuma bakance ta rashe tafiya suna da alaka ta bangaren hukunci duk littafa na fito za ga babi ɗaya ne da rantsuwa da bakance to idan kai bakance na sabo aka ce kar ka cika amma za ka yi kafara ma'ana za ka yi kafarar rantsuwa ya kafarar rantsuwa take na tambaya kafarar rantsuwa azumi guda to azumin shine na ƙarshe yawwa a bisa jerin kafarar rantsuwa azumi shine zaɓi na na ƙarshe yawwa na farko shine ciyar da miskinai guda goma ko a yi musu sutura ko to wanda bai samu ba sai azumi uku Allah ta'ala ya ce la yu'aqidukum Allahu bil lagawi fi aymanikum walakin yu'aqidukum bima aqattumul ayman fa kafaratuhu it'amu asharati masaki kaji zabi na daya ka ciyar da mishinai guda goma musamman a wannan lokacin da ake ciki kuma shine na farko in dai kana da halin to ba a ce ka je azumi ba ka samu katti goma mabukata kila masu tafiya noman nan ba samu tafiya ba na kan kwanan nan ka ce ku zo bayan Allah ku zo ka zo ka ba su abinci isasshe kowa ce ya koshi kuma abincin ba garau garau ba ka sau wani sai ya ce bari ya je baki hanya ya sefante kar garau garau to ba irin wannan ba shi sallah ce min ausati ma tut'imuna ahalikum ko daga matsakaicin abin da kuke ci da iyalanku kaga ba za ka nemi abinci kaskantacce ka ce za ka ciyar saboda ka sauke nauyi ba abinci shi ba mai tsada ba kuma ba ba na ƙasa ba matsakaici to za ka ci da mutane goma auki suwatun ko ka ɗinka musu tufafi mutum goma ka musu sutura kowa riga da wando irin tufan da zai shi su yin sallah ba gwanjo za ka je ka ɗebo goma ma masu arahaya ga ku ka ce bari na zo in ba su ba ka musu tufafi a mutane goma sai aka ce kuma a me ya karshen autar raka ba ko yanta wuya bawa yawa yanta bawa to idan mutum bai samu bane ba fa man lam yajid fa siyamu salasati ayyam wanda bai samu abinda aka ambata a sama ba to sai ya zama kwanaki uku Allah ya ce zalika kaffaratu aymanikum idza halatu wannan fa shine kaffarar rantsarantan ku idan kun rantsi sai Allah ya ce wa hafazu aymanakum ku kiyaye rantsarantan ku ba a son wasa da rantsuwa ba a son wasa da rantsuwa kar ka rantse sai abin da ya zama dole a yi rantsuwar idan ku ka rantse kuma baka cika abin da ka yi rantsuwa ba to akwai kafara a kanka mutane ba mai da kafara komai ba mutum sai ya rantsuwa goma a rana kuma duk bai cika ba ko bai kafara ba wallahi Allah zai kama mutum da haka ya kamata mu kiyaye Allah ce wa hafazu aymanakum ku kiyaye rantsuwarku kar ka rantse sai ta kama in ku ka rantse kuma baka cika abin da kai rantsuwa akai ba to wajibi ne kai kafara ko ka rantse a kayan abin da yin sa alheri ne to nan ma aka ce kai abin amma kai kafara shi ma na shi yasa alakar bakance da rantsuwa da haka idan mutum bakance na saban Allah ne aka ce to bai halatta ya cika ba amma zai yi kafara ita ne kafara ta rantsuwa shi ne mutum ya kubuta daga wannan laifi da ya aikata Allah tsare mu da haka malama sun kasa bakance kashe-kashe suka ce akwai nazaru ta'atin nazari na aikin da'a bakance na aikin da'a wannan wajibi ne a cika akwai na biyu bakance na sabo wannan bai halatta a cika shi ba amma za a yi kafarar rantsuwa shine bayanin da muke kai in bakance na saban Allah ne bai halatta ka cika ba amma za ka yi kafarar rantsuwa sannan akwai bakance na aikata makaruhi yawwa idan mutum ya cika shi idan mutum ya cika wannan bakancan a mustahabi ne mutum kar ya aikata na makaruhi amma nan ma zai kafara abin da kai bakance makaruhi ne ba haramun ba ne to bai halatta ka cika ba za ka yi kafarar rantsuwa idan ku yi cika aikata makaruhin fa ba komai a kansa ba zai kafara ba makaruhi ne ce zai yi ba a so ka yi ka yi kafara in kai kuma shikenan ba kafara tunda aikin makaruhi ne ba haramun ba ne sannan akwai bakance wanda yake mubahi mustawa tarafai duka ɗaya ne ko yi ko bari mubahi kenan kamar ka ce ka yi bakance yau za ka sha kwakwa da kosai da safe da shi za ka karya ka yi bakance shan kwakwa da kosai ya mubahi ne ko kaga dama ka sha kaga dama kar ka yi kai ka ɗora kanka za ka yi wannan in ka so ka ci in ka so ba ka yi ba ba komai ba ka fara kashe ka yi bakance da kwakwa da kosai za ka karya kawai da gari ya kaji kawai gara ma ka ci dumame ka sha ruwa kawai to nan ba za a ce to ai kai ba kance za ka sha koko ba komai dama mubahi ne ba a dora ma ko akwai lada bayan da aka ce wanda ya karya da koko da kosai ladansa kaza wanda ya karya da kaza da shi ake cewa mubahi yawa mubahi kenan abin da shari'a ta halatta ma to irin wannan dan kai ba kance akai ko ka cika ko baka cika ba ba wani ba kai na fata mun gane to wannan shine rabe-raben bakance mu sani dai shi bakance ibada ne ba a yin saka kowa sai ga Allah ya zama in san da zaka yi bakance in ta kama zaka yi ya zama sallah ne dan Allah ko azumi ne ko sadaka ko wani abu banda zuwa kabarin wani kayi kaza ko ka je ka sadaukar da kaza aljani ko kayi kaza a'a wannan shi ake kira shirka da Allah kuma shirkan babbar shirka mai dawamar da mai yin ta a wuta mai rusa ayyuka Allah tsare mu sai tambaya ta gaba ta 24 mala yace hal ya juzu dhabahu li ghairillahi shin ya halatta a yanka domin wani Allah shi ma yanka ibada ne a baya mun karanta wata tambaya mai kama da haka ka kwantar da dabba ka yanka ta wannan shi ma ibada ne ana yanka ne domin Allah ana yanka ne domin neman kusaci zuwa ga Allah shi yasa Allah ta'ala ya ce qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamatiya lillahi rabbil alamina la sharika la ka gaya musu ya annabi sallallahu alaihi wasallam lalle sallata qul inna salati wa nusuki da yanke yanke na dukkan wani yanka ya shiga yankan layya yanka na suna yanka na hadaya yanka domin walima yanka domin sana'a da ba ko wanda sana'a sale kullun sai yanka ko ko yanka dan liyafa haka kawai ka so rago kato ka yanka a gidanka ko ba suna ke ba kawai dan a ci a sha a yi alheri to duka wannan kowane irin yanka ne za ka yi to ya zama kayi ne dan Allah lillahi rabbil alamin ga Allah ne kadai ubangijin halittu la sharika lahu Allah bai da abokin tarayya ba hada shi da kowa a sallah haka nan a yanka ma ba hada shi da kowa bai halatta kai yanka ga kowa ba sai domin Allah yanka domin wani Allah shirka ne ka yi yanka saboda aljani ko saboda wata bukata da aka ta'allaka ga sadaukar da jini ga wasu wasu halittu musamman aljanu din haka yana yawan faruwa a ce wata bukata babba ta taso a ce to in dai kana so bukatar nan ka cimma wannan bukata sai ka siyo taure mai kama kaza an yanka ko sai ka siyo kaji mai kama kaza an yanka wallahi shirka ne wallahi shirka ne kwanan nan wani ba Allah ya zo yana labari har alfahari yake wayan sace masa babur a nan garin ya faru da kunne na naji mutum yana fada wai na fito na ga babur dina an dauke ni ko nace eh na ai mashin dina bai dauku ba na sayi kaji na na rintuma ne arewan nan wallahi labari yake barwa ya ce na rintuma na je arewan nan na san wani malami wani mai addu'a ina kai masa ya ce to ka zauna da alwala kar karbu da alwala kuma babur zai dawo za a meso har gida ya ce sai ga babur an meso mun har kofar gida ka addu'a ta yi ce bawan Allah wani abin da kai a ce ha ba addu'a ce fa ba abin da ya alwala fe ce na zauna da ita kawai fa addu'a ne fa wallahi wannan shirka ne abin da aka yi shine shirka saboda ba inda aka ce ga wata addu'a za ya barawa da kansa zai kama kaya wallahi babu ko akwai wallahi babu babu wannan ya kamata mu gane wai cimma wai manufa don an yi wani aiki bukata ta biya bai nuna aikin daidai bane ba ba Allah ga dama za ka yi batan kuma biya ma bukatar amma bai nuna abin da kai daidai bane yanzu babur ya dawo hankalinsa ya kwanta ko to amma abin da ya rasa na tauhidinsa kuma gare ya rasa babur din ko ba gara haka ba me aka aka yi babur karba da tauhidinka akan wani abun hawa ko wani abu na duniya fa'idar abu don an yi wani ta'adi wani shirka bukata ta biya bai nuna shirkan kuma abu ne mai kyau ba don sun gani sai idan malami ya wani dabarunsa abu ya yi kyau shi kenan wallahi ba haka ba ne ba duk wanda za a mara sata ya je ya kai wa boka kaji ya yanka a dawo da kayan da aka sata wallahi barawa ma bi shi tauhidi sai barawa ya shiga aljanna shi bai shiga ba in dai barawan shi ma ba wannan aikin yake ba iya satar yake ko to wanda ya je aka masa aka mar duba aka damar da kayan sata barawan da yake satar ya fi shi tauhidi in dai shi baya wani abu saboda abin da mutum ya sunansa shirka an yanka don wani Allah an zub da jini an yi sirkulle kuma Allah ya kaddara abin ya yiwu da ya haƙura ma wallahi in rabansa ne za a samu ai an sha ɗauka ya cikiya ko a kama ɓarawon ma a gani in rabanka ne za a samu ko mutum ya yi shirkan ko bai yi ba inda rabo wallahi za a samu gara ka tsira da imaninka kawai a je a yi cikiya a ba da sanarwa an gani abu sawo a tare a tare aka samu shikenan in ku ba labari to ka haƙura zuwa wajen wani da sunan malinta ya baka labarin kayan da aka sata a ce an yi arewa ko an yi kudu ya yi arewa da imaninka wallahi ka raba da imani irin wani su ake cewa al'arraf ko bokaye wanda suke ba da labarin wani kaya da ya bata ko kaya da aka sata baya nan aka yi fa ko ba cctv kyamara ne a gari balle ya bude ya ce to bari mu duba karfe kaza a kaga wannan ilimi ne ko inda da wannan aka je aka duba kyamara za a iya gani a duba lokaci kaza karfe kaza suwa suka yi dirga-dirga ana iya ganewa ko a bankuna suna da wannan ko mutum ya rashin gaskiya ana juya tibin sai a nuna gashi nan ya zo ya yi kaza ya kaza a kamo shi wannan daidai ne amma a ce ba kyamara ba ka nan aka yi wai kaya wasu dabaru barawo ya mai so kaya wallahi shirka ne to irin wannan yankan da ake saboda wannan bukatar wannan shirka ne ya kamata mu gane shi yanka ibada ne mai zaman kanta eh ko da maganan hada addu'a da yanka wannan ma ba abu ne da ake so a yawaita a cewa an yi addu'a sai an zub da jini ba su da alaka kwata-kwata ba su da alaka wani ba shirkan zai yi ba amma roƙon Allah za amma za a ce to malam sai ka kawo kaza za a yanka wannan ma bai halatta ba shari'a jingina a ƙulla a ce sharaɗi ne addu'a sai an zub da jini ana so ta ci ba sharaɗi ba ne ba kowanne matsayinsa daban yanka ibada ne mai zaman kanta addu'a ma ibada ne ba a haɗa su a ce wai sharaɗi ne sai an yi kaza da kaza ya faru wallahi da yawa za ka wasu malaman sun halakar da mutane wani sai a ce masa duk wata sai an yanka sa saboda kasuwan nan ta zauna ko kujeran nan ta zauna sai ya ɗora ka a wani layi duk wata sai an yanka ko duk sati sai an yi ko da ba shirkullan aka yi ba wannan abin da aka yi ba daidai ba ne su da alaƙa a yi addu'a domin neman biyan bukata a cika sharɗin addu'a ko an yanka ko ba ya ba Allah da amsa to idan ka shi zai yanka addu'a ta biya talaka shi ya zai kenan bai da abin da zai yanka to amma idan aka yi addu'ar sai aka zo kuma aka yi yankan dan Allah aka yi sadaka dan neman kusaci da Allah don tawassuli ta wannan ya halatta shari'a saboda shi ma yanka ibada ne an roki Allah yanzu bari a yi wata ibada domin a nemi kusaci zuwa ga Allah domin a yi sadaka wannan ba wani abu amma kar a ce kuma sai an yin tukuni bukatar tafiya mu gane bambanci kamar yadda ya halatta ka ɗau kuɗi ka ba da sadaka kai tawassuli ya Allah saboda wannan sadaka da ne Allah ka biya mu bukata na halatta amma kar ka sa ya zama sharadi ne yanzu wani mai shago kullun sai ya sadakar waina da safe kullun sai yayi akwa ganin su ko kosai to kaga wani abun yayi kama da wani abu na na rashin gaskiya ko inda a ce kawai ka sa wa kanka ne ran da kaga da sarari ka kira mai waina a sadakar dan Allah a roki Allah Allah ya ka albarkan kasuwa amma idan wani ne ya sa ma sharadi duk juma'a sai kayi ko duk litinin ko duk ladi ran kasuwa sai kayi to yanzu ya dora ka hanyar halaka mu fahimci wannan abu da kyau ita sadakar matsayinta daban ne ko kai na waina ko kai na kosai ko ka dunkula wani abu ka ba wani miskini da neman Allah ya biya ma bukata ya halatta amma karo ne dora ka akai ita ibada ba mai ikon shar'anta ya ce ayi kaza ibada ne sai Allah sai manzo to abin da zamu gane kenan wani duk jimma sai azumi don dan kasuwa ne mai shago duk jimma sai azumi aka ce ma annabi ya hana azumi ran jimma ita daya ce a shi kawai malaminsa ne ya gaya ma dukkan mai azumi to yanzu malaminka za ka ɗau magana ko maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga nan sai a ce abin da ya sunansa bid'a saboda ya saba makarantar wani shari'a ka ce ka ware wata rana ita ɗaya kawai za ka riƙa yi musamman juma'a hadisi ingantacce manzo Allah ya hana azumi ranar juma'a ita ɗaya to da haka mu gane alaƙar addu'a da yanka da wata nau'i na sadaka kowanne matsayinsa daban to yin yanka domin wani Allah wannan shirka ne ko mai karancin dabbar kuwa ba a lura da a ce dan zakara ne ko kaza ne to kuda ma ko wanda ya yanka ya shiga wuta kuda hadisu zubab ko yana na kitabut tauhid sun zo wucewa suka san wasu mutane da gunki sai aka sa sharadi ba mai wucewa sai yayi wa gunki yanka sai ya sadaukar da wani abu domin girma gunki ɗaya daga cikin samari ya ce ni kan ba zan sadaukar da komai ba sai domin Allah ba zan yanka komai ba sai ga Allah suka kashe shi sai tafi aljanna ɗayan kuma sai ce to shi bai da abin da suka ce kama ko kuda ne ka kundula kansa da sunan girm da niyyar girma gunki za mu bar ka wuce sai kama kuda kille kan da niyyar sadaukarwa ga gunki annabi ya ce da ya mutu ya shiga wuta to idan an yanka kuda an shiga wuta ina ga wanda ya yanka tattabara ko zakara da karka ce ai kaza ne ba wani abu ba komai karancin abu a zub da jini ba a yi sai domin Allah shi kadai in za ka yanka don ci ka don bukatar ka to ya zama kayi don Allah in za ka yanka don suna ko don layya ko na abu in don sana'a ne ma ya zama domin Allah za a yi yankan shi yasa ma ake ambatan sunan Allah sanda za a yanka a yi bismillah a girmama Allah a yi kabbara ba a yanka domin kowa sai domin Allah shi yasa malama suka ce ga dabba ta mutu moshe ga wannan kuma an yanka amma da domin wani Allah aka yanka wanne ya halatta a ci wanne ya dama dama wanne ya dama dama raguna ne guda biyu wannan an yanka shi silak an yanka amma ba Allah aka kira ba an kira sunan aljani ko wani ba aka yanka wannan kuma rago ne ya shura shi da kansa wanne ya fi dama dama suka ce mushen nan ya fi dama dama saboda shi mushe shari'a ta yi rangwame ko in ana cikin larura a ci mushe amma ba inda shari'a ta yi rangwame a ci naman da aka yanka domin wani Allah saboda shirka ne bai halatta ba shi yasa hatta yankan da ake na kirsimeti malaman tauhidi sun ce bai halatta a ci ba saboda niyyar da aka yi yankan niyya ce ta shirka ta kafirci yau suna ganin abin kamar wai wai ba shi da girma wallahi babban al'amari ne su manufarsu shine a ranar da aka haifa wa Allah da ta kewayo bari a yi murna ran maulidin annabi isa sai aka yi yanka da wannan manufar to kai musulmi ka yadda annabi isa ɗa ne ga allah in ba ka yi ba don me za ka yi tarayya da su a wannan bikin ko ka ci nama da aka yanka to ittifakan malaman sunna sun ce bai halatta a ci irin wani yankan ba saboda manufar ita ne ta bata amma da haka kawai ahlul kitabi ya yanka kirista ko ba yahuda ya yanka haka kawai ya halatta ka ci in ka je restoran ɗinsu in dai ka ga nama matuƙar naman wanda shari'a mu ta halatta a ci ne an gane wannan ko ba nama ne wanda shari'a ta hana ba ba laifi don ka ci ba laifi naman akuya ko na taure sun yi miya sun yi kaza don ka ci wannan ba komi matuƙar sun yi yankan irin yadda shari'a mu ta ce a yi mun gane magana ko ko da ko bai kira sunan Allah ba amma sun yanka irin yadda shari'a mu ta ce a yanka makogwaro da wannan jini ya zuba ko sun irin wannan yankan ba guduma aka samu aka doka masa a kaya shura ba ka san yankan nasa kala kala ne ko eh wani sai a rada wa taure guduma ya shame shame ya shura wannan kan ba yanka bane ba za ka ce ba amma aka kwantar ka gani ko an saba gani suna kwantarwa su dirza wuka ya tafi ba komai dan kaciyan kansu domin Allah ta'ala ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum abincin su ya halatta a gare mu haka babu laifi in dai ba kyama kaga suna kazanta ba yanda ko musulmin ne mai kazanta ba zaka ci abinci a wannan gurin ba ya halatta ka ci abincin su ai auren su ma halatta ko su dai alul kitabun da ake magana wanda zai ce to ai mushrikai ne kafirai ne eh amma addinin nasu asali ba shirka bane asali addini ne sauƙaƙe daga sama a taura da injila amma sun jirkita ne sun bata kuma abin da ya kafirta su shine rashin imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda suka rage ko suka biyo baya wancan addinin nasu ya gama zamanin sa ya kare wajibi ne su yarda da manzon Allah to da haka da yanka domin wani Allah bai halatta ba kuma shirka ne shine ma lai ce la yajuzu bai halatta ba wa dalilu qawluhu ta'ala dalili fadin Allah madaukin sarki fasalli li rabbika wanhar suratul kausar an isbah lillahi faqat kai yanka domin Allah kawai fasalli li rabbika kai sallah domin ubangijinka wan har kuma kai soke dabba ko kai yanka domin sa kaga Allah sai hada sallah da yanka aya guda kamar waccan ayan wa kul inna salati wa nusuki to nan ma gashi Allah hada sallah da yanka ba a raba su yanda sallah take ibada to haka yanka ma yake ibada ba a yin suka kowa sai ga Allah ta fata mun gane ko abubuwa da yawa na sokolle suna faruwa wani ma sai a ce a yanka ta ƙeya a kama dabba a yanka ta ta ƙeya tana ihu tana wannan za a yanka ko ta gefen waya ko ta kudu ko ta arewa shi yasa duk abin da ba na Allah bane sai kaga tsarin sama daban ne ladabin yanka na musulunci an ce ka kwantar da dabba ta kalli gabar a wasa wuka a bismillah a kabbara a yanka to amma idan na shirkan na sai a ce ga wani abu daban ko a ware siffar dabba ta daban a ce irin ta za a yanka musulunci ko bai ware ma nau'in dabba ba wanda kaga ta ma ko kudin ka ya kai sai ka saya ka yanka da haka Allah ya ce fa salli li rabbika kai sallah domin ubangijinka wan har kuma kai yanka ko ka soke dabba domin sa ai isbah lillahi wahad faqat kai yanka domin Allah shi daya karka kuskura kai yanka domin wani ba dan Allah ba ɗalibai masu jaraba a ji wannan karatu da kyau domin akwai wanda wai za su yi jarabawa sai malam ya ce su kawo kaji za a yi yasin Allah ya sauwaƙe ko ba bokanci ba ya sha da kai ko ai gara ka ci kajin kai dan buwan za ka tafi kila ai exam ka ci ka ƙoshi ka tafi da ruwanka na faro a roba ka more ka nutsu kai jaraba amma ka kai masa kawai ya ce sha abinsa ko ma ba bokancin ya ba dai ya maka wayo to ba a ba ba daidai ba ne ya zama an yanka ne dan Allah shi ɗaya waƙala sallallahu alaihi wasallama manzala ya damin shi Allah tabbata a gare shi ya ce la'anallahu man dhabaha li ghairillahi rawahu muslim wannan hadisi na Ali bin Abi Talib mutane hudu Allah ya la'anta a hadisin mutum hudu Allah ya tsine albarka idan ka ce tsinuwan Allah shine nesan ta mutum da rahama to mutum hudu ne amma sai kawo na farkon annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anallahu man dhabaha li ghairillahi Allah ya ya tsine duk wanda ya yanka domin wani Allah wa anan wa la'ana Allah man man man gayyara manaral manaral ardi kuma Allah ya tsine duk wanda ya canza iyakar kasa eh fili ne ko gona sai dan canza iyaka ya dan matso da ita tako daya ya kara a filin sa to Allah ya tsine masa canja bikon a gona ko a fili tsinuwa ne ya kai ya jefa mutum a wuta ba wai ka ci flotin wani ba ka canja iyaka kawai kai gaba da ita ko kai baya to Allah tsine mutum albarka na kware kuwa canzawa kawai ka jirkita iyakar ƙasa fili ko gona to Allah tsine mutum albarka wanda ku ya ci filin wani ɗani ɗaya annabi ya faɗa daidai da shibiran haka kenan mutum ya yi zalunci ya ci filin wani daidai da haka tsakanin babbar yatsa da wannan me matsayin saran kiyama manzo Allah ce tsoyiqahu min sabai ardina ko za a zaro masa tun daga ƙasa ta bakwai daidai fadin hakan za a zaro ta wannan ƙasar sai a lankaya masa ranar kiyama kaga ya game da bala'i kuma sai ya shiga wuta to yanzu mutane kaga yadda suke da haɗamar filaye mutane suna da zulama a ci na wannan a ci na wancan wani ma a sayar in an raina maka wayo sai a sayar a kashe kudin a sake safikir a ba wani wanda an san ya fi karfinka ko an je shara ba za ka yi karba ba kuma abin da ya dame su wallahi musifa ne ko a duniya ka yi kawanye lafiya wallahi mutum wuta zai shiga a kan cin kayan wani musamman cin fili hatsari ne kuma ƙare cin filayen ka zo a kai ka filin kyauta abin ne ka ko ana biya ka ƙare zulaman naka in ka mutu a je a samu ɗan kankane sai a saka kuma ka bar rikici a duniya ba ka ware ba shi yasa mu ji tsoron Allah duk abin da ka san ba naka bane to ka yi kokari tun daga duniya a ware a samu a daidaita a kiliyarans a nan duniya ka mayar mutane kayansu in ya lalace su yafe ma ko ka yi wasiya a biya amma mutum ka tafi lahira da lodin kayan mutane wallahi akwai matsala saboda Allah baya zalunci kuma an tashi ran lahira in za a yi biya ba kuɗi za a nemo a biya ba ayyukan ka za a yi gwanjon su a raba wanda ka zalunta in naka aikin ya kare a ɗebo zunuban su a labta maka wannan shine fallasa ran lahira to shi yasa yace Allah ya la'anci duk wanda ya canza iyakar ƙasa sai yace kuma wal'ana Allahu man la'ana walidayhi Allah ya tsine wa duk wanda ya zagi iyayensa shi ma na cin hadisi duk wanda ya zagi iyayensa shi ma shiga tsinon Allah malama suka ce zagin iyaye kala biyu ne ko zagin su kai tsaye ko kai abin da zai ja musu zagi kai ne kai musu ko ka zama dan kuka kenan baka je ka kira mahaifin ka zage shi ba amma kai wani abin da ya ja masa zagi to ka shiga tsinuwan Allah ke sa duda na gari ba zai wani abin da zai janyo iyayensa zagi ba kai abin da ko mahaifinka bai da ce a Allah jikan wane wani dan gidan wane ne kaga kai abin kirki da an masa addu'a amma kai wani abu na tsiya wani ma sai ai gado yayi ba abin mamaki ba kusan baban nasa bane ai anan yayi kaza da kaza kai ka ja aka tona asiri aka ci mutunci to laifin ya dawo kanka yana kanka kai kai ma kana da naka shi da yayi maganan yana da nasa zanuban ko tunda annabi ya hana zagin matattu in mutun ya mutu ba a faɗan laifinsa ba ruwanka da cewa ai yayi kaza yayi kaza yauwa bai halatta ba shi kuma dan da yayi laifin aka aka zagi uban shi ma ya laifi ya ya tsine ya zagi mahaifinsa to da haka zagin iyaye yana janyo tsinuwan Allah ko mutum ya zagi iyayen wani a dalilin haka su ma su zagi nasa to shi ya janyo iyayen nasa zagi da haka wannan ma yana janyo la'anan Allah sai na ƙarshe ce wa la'anallahu man awa muhdisan Allah tsine wa duk wanda ya bada mafaka ga mai barna ya mutum ya aikata wani barna kai kuma yaka bashi kariya saboda kaninka ne ko ɗanka ne ya yi laifi za a hukunta shi ka bashi kariya e ka hana a yi masa hukunci ka bashi kwaba ta wannan matsinuwan Allah ne ba da mafaka ga mai barna ko ba da mafita ko kariya ga wanda ya aikata ta'addanci ta wannan ma ka shiga tsinuwan Allah ba ruwanka duk alakanka da shi ya laifi ba shi a masa horo gaba zai gyara to muhallin shahid dai anan sai ce la'anallahu man dhabaha li ghayrillah duk wanda ya yanka domin wani Allah to Allah tsine masa albarka Allah ya la'ance shi ya nesanta shi da rahama wace bukata za ka samu a duniya madadin tsinuwan Allah da ka samu akwai wata bukata za ka samu a duniya ka yi bukatar tabiya kujera ake nema an yanka dabbobin an san kujerar amma kuma an samu tsinuwan Allah kaga asarar ba za ka kwatanta ba duk abin da ka samu a duniya a ce amma fa Allah tsine ma albarka wallahi mutum mai hankali ya ce me ya zafi na fasa ba na so in dai tsinuwan Allah za ta hau kaina akan neman kazan nan wallahi na haƙura na fasa to da haka mu kiyaye ko mai koya ne ne a ce ma za a yi yanka amma yankan nan saboda wata manufa za a yi ko ba dan Allah za a yi ba to mutum ya kiyaye bari mu karanta ta ƙarshe tambaya ta 25 hal na tsoho bil quburi litaqarrub biha shin ya halatta mai dawafi mu kewaye kaburbura domin neman kusaci zuwa gare su kaji wata matsala ko ina ake dawafi a shari'a ɗakin ka'aba kawai duk ibada a duniya ba inda aka ce ka je ka kewaya sau bakwai da sunan ibada sai ɗakin Allah to shi na nake mana tambaya hal na tsoho bil quburi shin ya halatta mai dawafi mu kewaye kaburbura mu san wani kabari muna ta zagaya shi littaqaru biha domin neman kusaci ga wannan kabarin ya halatta mai haka ko na wane ne ba ko kabarin manzon Allah ne ba a ce ka je kana kewayawa da sunan neman biyan bukata ko neman kusaci yace jawab amsa la na tsohu illa bil ka'abati bai halatta mai dawafi mu kewaye ko ina da sunan bauta sai dakin ka'aba qala ta'ala Allah ta'ala ce wal yatawafu bil baitil atiq kuma su yi dawafi ga daki yantacce ai al ka'aba ita ne ka'aba kaga umarni da Allah ya su dawafi musulmai game wannan daki ne Allah shine albaitul atiq wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi yace man tafa bil baiti sab'an wa salla rak'ataini kana ka itqi raqabatin sahihun rawahu ibn majah man tafa bil baiti duk wanda ya dawafi ga dakin Allah ka je haji ko umara ka je kai wannan dawafin sab'an sau bakwai haka shari'a ta ce ko in kai sau shida dawafi bai yi ba in kai sau takwas ka yi bida sau bakwai ukun farko aka ce in namiji ne a tawaful qudum ya zai yi guda ukun farko zai yi sassarfa kana dan gudu gudu sauri sauri haka sauran hudun kuma a hankali wannan ana yin shi ne a tawaful qudum kuma ga maza ban da mata kuma za ka buɗe gefen dantsan ka ko sannan kai wannan haka shari'a ta tsara to a musulunci iya ka'aba kawai ake wa dawafi ita kadai ne ake dawafi ka je ka yi sau bakwai a hajji ko umara ko dawafi na nafila in kana makka ya harka kawai halatta ka je ka yi ta dawafi an fi so bako a makka ya yawaita dawafi sama da nafila dan gari sai ya yawaita sallah a harami kai ko bako an fi so ka yi ta dawafi shi yasa alhada ya ba irga da kaji an yi sallah ya ka kewaya ka yi ka dawo haka ake so to wanda ya dawafi ga ɗakin Ka'aba sau bakwai sannan kuma wa salla raka'atai ne ya salla raka'a biyu a ina ake salla raka'a biyu a maqama Ibrahim kaga wani shari'a ko wattakadu maqama Ibrahim musalla in kaga musalla ai dawafi sai kai salla raka'a biyu so ake cewa raka'atai dawaf to duk wanda ya wannan kana ka ai take raqabatin to zai samu lada kamar ya anta wuya kamar ya anta bawa kamar ya sayi wani ba wani mutum ne musulmi yana kangi na bauta ka biya dukiya mai yawa ka saye shi kuma ka yantar da shi ya je ibada kaga wannan babban aiki ne ko duk inda ake magana aikin da Qur'ani ko kafara sai a ce fakku raqaba fakku raqaba yan tawiya yan tabawa in kafara ne a ce eh menene yan tabawa yan ta kaza babban aiki ne mutum yana bauta ka yantar da shi ai ba karamin lada ba ne ko yanzu ko gidan yari ka je ka samu ga wani bawan Allah dan wani abu na sabani ya sa yayi wani kuskure an yanke mara hukunci bai da kuɗin biyan tara sai ka biya ka da shi ai ka aikin lada ko ba haka ba ya halatta a je gidan yari a duba masu ƙananan laifuka rigima na bashi kila magidanci ne ya kama karɓo nan ya karɓo nan ko ɗan kasuwa jari ya karye amma ba ɗan ta da ba akwai wanda ba a fitar da su a gidan yari mutumin da ya kashe wani ko ya sara hannun wani ko ya kaza wannan ba ruwanka amma mai dan karamin rigima kananan tsautsayi ya faru ko ya kadu wani ya masa rauni bai da halin biya aka daure shi to wannan sai ka biya ka fanshe shi kai aikin lada to da haka yan tawiya yan tawiya ba karamin aikin lada bane ba ba mu ga zamanin sahabbai sayyidina abubakar haka ya rika sayan bayi yana yan tawa ba aka ce da ya zo sayan bilal sai da ubangidan bilal ya ninka masa kuɗin ninki mai yawa ta yadda yana ganin kamar ba zai iya biya ba sai da ya sa mar dinarai masu tarin yawa amma sai na bakar ya saye shi saboda ya ga yadda ake ta'azabtar da bilal shi bakar fata ne kuma bawa kuma bai da gata a makka kwata-kwata ba ya da dangi a makka amma albarkan musulunci da neman falala sai na bakar ya dukiya masu yawa sai ya biya kuma da ya 'yan tashi ya ce ya 'yan tashi domin allah ya je ta ibada shi yasa allah da kansa ya ba abubakar ko ya ce menene wannan aya a su a wallaili za ga sha an yi maganan ayan abubakar a nan wa ma menene a cikin wallaili in labatiga a wajen rabbil ala ko kafin nan mai ayan a wallaili za ga sha ne ƙarshen ya ce wa mai wasaddaka bil husna fasane sirhu lil yusra وما من بكل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر الأسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للعاقبة الأولى fa andartukum naran taladda la yasla illa al-ashqa wa sayujannabuha al-atqa yawa kun da yake nema kenan da sannu mai masu tsoron mai tsoron Allah zai nisance ta alladhi yu'ti malahu yatazakka wanda ke ba da dukiyarsa yana neman ya tsarkaka shine abubakar akan sa ta sauka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza ba wani a gurinsa da ke da wata ni'ima da zai saka masa irin abin da ya na alheri da dukiya ba wanda ya sai biya shi in labata ga a waje rabbil ala sai dai neman yardar ubangijinsa madaukaki wala saufa yarda kuma da sannan Allah bai da to kaga daga cikin abubuwa na alheri da abubakar akwai yan bayi ya sai bayi ya yantar da su sai ta ibada to da haka dai manzo sai ce duk wanda ya wannan dawafi zai samu lada kamar ya yanta bawa to a gurguje daga ƙarshe menene hukuncin dawafi a kewaye kabari a je a san wani kabari ana kewayawa da sunan bauta malama kashe hukuncin ya bambanta yana bin niyyar mai yi ne yawwa hukuncin kewaye kabari a yi dawafi ga kabari yana ta'allake da niyyar wanda ya haka ne idan mai ɗawafi ga kabari ya ƙudura cewa ɗawafi ga kabarin nan aiki ne da ke kusantarwa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kuma aiki ne na bautar Allah to wannan ya ɓata ta yadda mai ya bauta ma Allah ba da abin da Allah ya shar'anta ba da haka aikin da yana shiga cikin bid'a mun gane kashi na farko ko? shi ɗawafin da yana yayi ne don Allah yana ganin ibada ne za a samu lada to wannan ya bata ya aikata bid'a saboda ya bauta wa Allah ba da abin da Allah ya shar'anta ba ya yi bid'a kenan an gane wannan ko saboda manzo sallama ya ce mana amila amalan laysa alaihi amruna fa waradun duk wanda ya aikin da ba wannan mu a ci ya amiyar masa bid'a ne to yanzu dawafi ga kabari ya zama bid'a kenan ga wanda ya hakan ne dan neman kusaci da Allah amma ya kuskure saboda Allah bai ci ai wannan matsayin bauta ba banza Allah bai ci ai ba ta haka yayi bid'a sana ko wanda kuma idan ko mutum yana dawafi ne ga kabari wani wani kabarin wani salihin ba ko wani wali saboda kwadayin wani abu a wajen wanda ke cikin kabarin ko neman biyan bukata a wajen wanda ke cikin kabarin ko saboda tsananin soyayya ga wanda ke cikin kabarin to wannan shirka ne babba ai bambancin ba ɗaya ba ne ko ya yi ne don girmama na kabarin neman kusaci da shi ko neman biyan bukata a wajensa ko tsananin ƙauna da yake ma sai ke zuwa kabarinsa yana kewayawa to wannan kuma ya aikata shirka babba wanne fi dama dama kenan na farkon ko na biyun na farkon ya dan fi dama dama ko shi ne ma yake Allah ba shi lada amma matsalarsa ba haka Allah bai ce a yi ba to ya yi bid'a wannan ku yayi ne saboda girman na kwance a kushewan ai babba ne waliyin Allah ne salihin bawa ne bar a je a rika dawafi bar a kai sadaka kabarin bar a je a yi kaza shi yasa ziyaran kabari tana da hatsari dole ne mutum zai je ziyaran kabari ya zama ya tsarkake niyya ya je ne dan yi addu'a ga wanda ke kabarin ba dan ya je ya bauta masa ba to haka shi ma dawafi ga kabari da haka wannan nau'i da muka ambata na biyun nan shirka ne eh an yi gargadi a kai bai halatta a yi wata ibada ga wani ba sai ga Allah shi daya dalilai sun bai sun gabata a kayin bautan Allah shi daya ba a bauta ma kowa sai Allah shi yasa hatta imamun nawa yake cewa bai halatta hatta kabarin manzon sallama aje a kewaya ba ko kabarin manzon Allah ne bai halatta ka je ka kewaya ba haka imamun nawa yace balle kuma kabarin wani daban kaga an faro daga sama ko karka ce to hannawa ne ya ce ko kabarin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam bai halatta ka je ka cewaya da sunan bauta ba ko na wane ne kuwa ya ce kuma kai ba ma cewayawa ba ka je ka ɗamfara da kabarin ko ka jingina jikinka a katangar kabarin manzan Allah nan ma bai halatta ba ko ka je ka shafa da hannu katangar kabarin annabi ko ka sa baki ka sumbanta nan ma ce bai halatta ba ka sa askarawa ba sa bari aiko an ce idan ka je ma za ka ɓata lokaci a ce haram tura ka za su yi ai Allah ya kiba da ya bar kabarin a wurin bayan Allah nan wallahi inda wani gu ne da an jima da tonowa kasar ma gaba ɗaya sai an kwashe har shi ba zai an tono shi to amma da Allah ya bar shi a wajen waɗanda suke ma'abota tauhidi shi yasa kabarin ya zauna lafiya ba an taɓa yin dabara za su mogalin kabarin ma gaba ɗaya ta ƙarƙashin ƙasa yan shiya za su sace wai gawar annabin ba ne kamata abin ne ba wai can za ka yi ta karbala ko ina ne ya fi tsarki sun yi tono mai yawa aka gano Allah ya tsare annabinsa bayan da za ya bari ya tozarta Allah ba zai bari ba to da haka yace ka je kama kusan katangar ka taba katangar ka shafa ta ko ka sa baki ka sumbanci katangan kabarin manzon Allah da sunan neman tabarke ce bai halatta ba ina ga kuma ka kewa kabarin wani yace bai halatta ba ta haka bai dace mutum ya rudu da abin da ya ga wasu mutane suna yi ba irin wannan duka suna ce mu da za ta umur abubuwan da aka fara bai halatta mutum ya haka ba abin da ake so kawai kaje kabarin annabi ka je ziyara masallacinsa ko ai kabarin yana yana masallacin saboda asali a gidansa aka binne shi ɗakin sayyida aisha to amma ana expanding masallaci sai ya mamaye har ɗakin ya shigo ba wai intention aka je masallaci aka binne shi ba saboda ya hana binne gawa a kabari a masallaci ya hana a mai da kaburbura su zama masallaci annabi ya hana har ya la'anci masu yi ma ya ce la'anar lahul yahuda ita ka zo kubura an biya yin masajida allah ya la'anci yahudawa saboda sun mai da kaburburan annabawansu matsayin guraren bauta to ya hana a yi haka amma faɗi da masallacin shi ya shigo da kabarin nasa cikin masallaci sai aka kange aka sa matakan tsaro to bai halatta ka je ka sumbanta ko ka shafa ba abinda shari'a ta ce ka taba ko ka sumbanta shine hajarul aswad amma in ka je makasallaci annabi in kai sallah abinda zaka fara in ka shiga kai nafila kai sallah saboda ya ce yin sallah a masallacin sa yafi sallah dubu a wani masallacin to ya halatta ta kanas ka je Madina dan ka ziyarci masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam masallatai uku ne aka ce ya halatta ka tsiri tafiya ta kanas dan ka je kai ziyara bai halatta ka yi ka shirya tafiya ta kanas dan ziyartar wani waje da bauta ba da niyan bauta ba sai masallatai uku masallacin Kaaba sai na Madina sai na Qudus to idan ka je masallacin manzo Allah abinda zaka fare shine kai sallah raka'a biyu ita ake kira tahiyatul masjid dura masabar malikiya an ce idan lokacin ba idan ba lokacin nafila bane ba za ka yi nafila ba to amma malama hadisi sun nuna cewa ita tahiyatul masjid ko lokacin da aka hana nafila ne ya halatta a yi ta ko liman yana kan mumbar yana kutuba ka shigo masallaci za ka yi taitul masjidi to haka masallacin manzala idan ka shiga nan ma abin da za ka fara yi shine ka yi sallah idan ka yi sallah fa sai ka je ka doshi yanda kabarin yake ko ka je kusa da gurin kar ka yi wani ture ture ka ce sai ka taba a kawai ka je ka ga gurin ka fuskanci gun da kabarin yake sai ka ce me assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma salli ala Muhammadin wa kai salati ga annabi shikenan kama ziyara suka ce sai ka gusa ta gefen dama kaɗan gwargwadon kamo ɗaya sai ka yi wasan lama sai ka yi wasan lama abubakar ko an ki ko an so dai suna nan tare haka suka ra'a duniya haka a kushewar ma suna nan tare ya za ka yi da su ka raba su wani ya kamata duk maƙin abubakar da umar ya gane wallahi ba kan daidai yake ba bayan da za a ce a duniya sun rayu da annabi sun yi surkunta da shi har bayan sun rasu ma suna kwance a jere kuma ka cewa har yanzu ba mutanen kirki ba ne ai wani akwai sukan Allah ma bai sai ya raba annabinsa da da mutanen da ba na kirki ba ko to sai ka gusa kaɗan sai ka ce assalamu alaika ya ababakar aminci ya tabbata gare ka ya abubakar kamar sallama ka yi ziyara sai ka ƙara gusawa gefen damar daidai da kamo ɗaya sai ka ce assalamu alaika ya umarul faruk aminci gare ka ya umarul faruk saboda da manzon Allah da Abubakar da Umar duka a guri da aka binne su sallallahu alaihi wasallam to kana gama wannan kayi ziyara iya magana ziyaran annabi ka gama ba jira ka ce ya manzon Allah shago na ya ci baya ya manzon Allah aiki bai samu ba na gama makaranta a a wallahi da sun ji kana yi za su yi gaba da kai a guji za a kora ka ba a roƙon annabi ba a yin komai a gurin nan illa kamar salati kamar sallama ka gama ziyara to hatta kabarin annabi aka ce ba a wani surkulle sai dai a je a yi sallama a wuce to yana aka je kabarin wani mutum ya mutu an ɗora mar itace an ɗora fulanki an binne kuma ka zo kana inda yana wani ba zai yadda a danna mar wannan kayan walla ba zai yadda ba ai mutuwar da ya nuna shi bawa ne shi ba kowa ba ne ba Allah ne kaɗai baya mutuwa to da haka bai halatta ba kana gama wannan shi kenan ka fita abinka ka gama ziyara duladan da ake samu za ka samu to da haka dai shi kabari bai halatta aje a kewaya shi ko na wane ne ko aje a san wani masallaci ana kewayawa da akwai wanda suke zuwa a san wani masallaci ita kewayawa kabar ma an yi irin ta ai an kwafi irin ta a kasar iraki an yi irinta an yi irinta ta ma haramun ne wannan kaje wani gu an yi shi mai sunan ka'aba kaje kana kewayawa wallahi haramun ne a shi iya ka'aban nan ita ne kawai aka shar'anta ma kaje umara ko kaje haji kai ta dawafi shi sa dawafin ma shari'a sai ta yi shi dake dake ko akwai tsawaful qudu akwai tsawaful ifada akwai tsawaful wada sannan ga na nafila kuma kai ta yi ba iyaka in kaje makka kai in zaka bar makka ma aka ce karshen abin da zaka yi dawafi ne ka gama komi jakarka ta setu za a bar makka to manzo Allah ya ce ƙarshen ban kwananka da makka ka je ka zagaye ɗakin Allah sai kai ban kwana da shi kila daga nan ba kai ba ƙara ganin su to wannan shine maganar dawafi ba a yi ga kaburbura sai ga Allah shi ɗaya mun yi bayanin hukuncin wanda ya da niyyar bautar Allah ya yi bid'a wanda ya da niyyar neman bukata a wajen wanda ke kabarin ko yaye masa damuwa ko tsananin ƙaunar da yake ya aikata shirka kuma babba Allah tsare mu anan zamu takaita in Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu karanta tambaya ta gaba mai magana kayan sihiri da sihiri da bokanci da maganan sanin gaibu sune tambayoyin mu na sati na gaba insha Allah Allah ya datar da mu abinda muka karanta daidai Allah ba mu lada kuskure muna roƙo Allah ya mana afuwa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كزي الدنيا عذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كزي الدنيا عذاب الآخرة اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها وأكدنا الحمد لله رب العالمين